الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu gidan tv da rediyo na bonfirai tare da shai malami sheik abdul malik inda yake gabatar mu da muhadara ta mustalhat satin da ya gabata malin ya tattauna bisa kai ga algharib yau kuma za a magana bisa kai ga attahwil yau muna uku ga wata na sha'ban hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1441 yayi daidai da 27 ga wata na maris hijira miladiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 2020 أكرمك الله وليتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci tare da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da ganin damarsa da mulkinsa muka samu haduwa da ku a wannan lokaci da muke gabatar da darasi daga karfe tara na safe ran juma'a zuwa karfe goma a duk juma'a a kafar yada labarai ta da rediyo na bonfere to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya dan uwa malam salih wannan sati bai samu halarta ba saboda uzurra na rayuwa so ita ko haka rayuwa ta gada baiwa al'amari ya doge kullum ba za a samu canji ba don haka al'amari yana ga hannun Allah subhanahu wa ta'ala amma alkhairi ne ba wata matsala ba ce illa dai bai samu dama halartowa ba saboda waɗanda suka saba jin malam salihu ko suka saba ganin hotonsa za su iya yin tambaya to alkhairi ne amma dai dama ce kawai bai samu ba Allah shi Allah mana jagoranci to satin da ya gabata mun tattauna akan mustalah na al-gharib ko al-ghurba ko fiqhul ghurba wadda tana nufin bakunta mun yi bayani kan nau'ukanta ina son in danyi shimfiɗa guda biyu kafin mu shiga cikin karatun da zamu yi na yau domin yau muna son mu tattauna ne akan mustalah na at-tahwil da ha karami kamar yadda suke cewa da Hausa satuttukan da suka gabata mun yi magana akan laraba suna zancen watanni da sanya musu suna da alaka da sunansu musamman jumadal ula da jumadal akhir to shine muka ce an ce ana iya cewa jumadal akhari idan akwai alif da lam to wannan shine zance mafi inganci domin suna da ake ce ma mamnu' min as-sarf in alif wal lam ta shigo cikin shi yana dukkan kasara wannan malaman lugha sun san shi ko in an kai masa idafa ibn malik cikin alfiya yace wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-ratif shimfiɗa ta biyu kan al-ghurba mun tattauna akan wato nau'i nau'i nata to amma gurba kuma malamai suka ce abu ne da yake nisbi ko am yana da alaka da abubuwa masu yawa shi yasa akwai gurba ta addini akwai gurba ta akhlaq akwai gurba ta yare akwai gurba ta kaso ma mutane da abin da ba su san da shi ba an gane ko shi yasa ma ba a son ba da bayani kan wasu ayoyi ko hadisai wanda jahilai ba za su fahimce su ba domin dai idan mutuwa fitina a gare su to mishari na shidal abbasi ɗaya daga cikin makaranta na alkur'ani na duniya ya yi wata kasida wadda take kasida ce mai kyau yana da kyau ɗalibin ilimi ya karance ta kuma ya haddace ta laisa al-gharibu gharibu shabi wal yamani inna al-ghariba ghariban lahdi wal kafani yake cewa ba bako bane wanda ya zama to bakon sham da yaman kamar ma'ana wanda ya fito daga wani gari zuwa wani gari wannan bakunta ce ba wai ya kore ta ba amma babban bakunta ghariban lahdi wal kafani baƙon allahad shine wato abin nan za mu ce kushewa ko kabari an gane ko an sanya mai suna daga allahad saboda ana karkatar da dan adam lokacin da za a kwantar da shi a cikin kabari ashaqqu kuma saboda an sanya mai suna li'annahu yushaqqu al-ard an gane ko kalma ta lahada ko alhada tana nufin ya karkata innal ladina yulhiduna fi ayatina لا يخفون علينا إن جاء الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يلحدون سكي كركتي ودق آيوهم كو سكي كركتد آيوهم نعم ma'anu suke haddasa suke kokarin kan haddasa karkata a fahimta don saboda lafazin alkur'ani ba za a iya karkatar da shi ba so imam shafi'i yayi bayani kan gurba sannan kuma kamar yadda muka faɗa a cikin kowane maudu'i in ana son a gane maudu'i da kyau akwai tambayoyi guda shida da ake azawa na farko man man tana nufin wane ne to kenan wane ne zai yin bakunta yanzu in muka duba yanzu kamar kasashen turai suna tura masu yi musu mission a wasu kasashe to idan za a tura mutum mission za a yi amfani da waɗannan tambayoyin guda shida kafin ya je man shi wane ne shi shin ma'ilimci ne ko jahili ne kaga ba za a tura jahili bincike ba man waye tura shi gwamnati ta tura shi ko shi ya tura kanshi sai ma menene sifofin waɗannan mutumin saboda in an je neman shi ko ya bata ko ko an ci an kama shi to su sun san wanda suka tura sun san sunansa an gane ko sannan bayan wannan za a iske akwai mata wani lokaci ne za a tura shin mutumin nan da za a tura shi lokacin sanyi ne ko lokacin tsananin zafi ne za a kalli yanayin yana ba da dama a tura shi ko ba zai bayar dama a tura shi ba aina a ina ne za a faɗi ƙasar da aka tura shi ko kwanci nan abu na farko sannan a faɗa mai ƙasar da za a tura shi sannan a faɗa masa a jihar da za a tura shi sannan a faɗa masa a yankin da za a tura shi a garin da za a tura shi a ƙauyen da za a tura shi a inda al'ummar da zai rayuwa da ita a yarenta da kuma al'adudinta kaga duk cikin fiqhul gurba ne bayan an faɗi aina an faɗi mata sai kaifa ta yaya ne shin ta jirgin ruwa zai je akwai wanda za a tura ta jirgin ruwa ta mota zai je za a sanar da shi ta jirgin sama zai je za a sanar da shi daga inda zai je ga inda zai hau jirgi ga inda zai hau jirgin ruwa ga inda zai hau in ma keketa in ma kasa zai tafiya duk waɗannan abubuwa wadiha ne limaza me zai kai shi binciken arziki ne cikin karkashin kasa a'a addini wani addini zai je shi yada a'a karantarwa zai yi ta wani yare mi zai kai shi za a nuna mishi abin da zai kai shi to kaga wannan zai sa maudu'in ya zama to wadih tamaman a wajensa to wannan rashin bin irin waɗannan dokoki da ka'idodi shine ke afka mu cikin tashin hankali saboda ana yin abubuwa wani lokaci ba a kallon munasabat kawai sai a ce aje ayi abu za a tura mutum a lokacin da ya yi bai da kyauta ya je ya mutu kaga mishin kin ba za ta yi ba to Allah ya kyauta Imam Shafi'i ya faɗi fa'idodi daga cikin fa'idodin yin gurba balaguro yake cewa tagharrab anil awtan fi talab al ula wasafir fa fil asfar khamsu fawaid tafarruj hammin واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد تغرب عن الأوطان دومين تغرب تنرفين بلاغورو gharraba ma'ana kuma ya yi balaguru ko ya sashi ya yi balaguru shi ko ta gharraba ya yi balaguru ko gharraba ya juyar da hankalinsa kamar ya kuma mutumin turai irin tunanin turawa gare shi domin su ake kira algharb ko gharraba ya yi yamma sha'ir yake ce ma wata yarinya sarat musharriqatan wa sirtu mugharriban fashattana baina musharriqin wa mugharribi sarat musharriqatan ta kama hanya ta yi gabas wasirtu mugharriban ni ko na yamma fashattana baina musharriqin wa mugharribi ba yadda za a yi da mutumin da zashi yamma da mutumin da zashi gabas su haɗu har abada ina fata an fahimci to madalla da haka dai istaghraba shine ma'ana ya nemi ilimin turai sanin ilimin da ke yamma shine istashraqa kuma ya nemi sanin ilimin da ke gabashin duniya shi yasa ake kiran masu bincike a kasashen musulmi da na Afirka yanzu al-mustashriqun masu neman sanin yadda rayuwar mu take duk da yake yanzu sun canza wannan saboda sun gane kalmar tana da hatsari sun maida ta khabir khabiru afriqiya kama expert de l'afrique expert de kaza saboda kalmar ta istishraq malamai sun daddake ta kwarai da gaske yace to tagharrab anil awtan fi talab al-ula kayi balaguro don neman daukaka arziki ana neman shi ta hanyar yin balaguro ilmi ana neman shi ta hanyar balaguro wayewa da sanin duniya ana neman ta hanyar yin balaguro wasafir kuma kayi balaguro fa fil khams fa fil asfari khamsu fawaid a cikin balaguro akwai fa'idodi guda biyar ba wai su kadai ne sun ka kadaita ba a'a waɗannan suna daga cikin mafi muhimmanci tafarruju hammin shine zaka samu kuranyewar bakin ciki yayewar bakin ciki daga zuciya mutumin da duk yake yawan balaguro sai gaske bai tare da damuwa sosai saboda ba to malam Bahaushe yace ido wa kan rena yace wanda kake wanda nake gani kullun to idan ba a ganin ka kullun to renin zai dagu hatta da matanka idan kana balaguro zaka ga in kai balaguro da lokacin da zaka zo kamar ka koma sabo gare su waqti sabu ma'ishatin kuma da samun arziki neman arziki ba a ce duk in ka fita za ka samu arziki amma neman arziki fita tana daga cikin asbabu da samun arziki akwai mutanen da suke samun arziki a gida amma mafi yawanci idan mutum ya je waje ya fi samun arziki don can ne zai yi aiki can ne bai jin kuma yayi ayyukan da nan yana jin kuma a ganshi yana yin su tafarruju hammin waqti sabu ma'ishatin wa ilmun zaka samu ilmi ne yasa malamai kake ganin ba su ganin malamin da yake zaune a gida ya kai malami sai yayi balaguro rihla shi yasa manyan manyan malamai ma ko da manyan manyan malamai ne zaka ga suna daukar ƴaƴan su kai su a wani wuri domin su ga yadda al'adodin mutane suke da wahalar da ake sha wajen neman ilimi zaka samu ilimi na addini ilimi na boko ilimi na duniya ilimi na zamantakewa domin mutumin da bai taba bakunta ba bai sai da duniya take ciki ba in kaga mutum na yawan yi mutane wulakanci ko a kasar su ko a gidansu to bai taba yin balaguro ba domin da ya je ya ɗanɗana da zai san muhimmancin bakunta. tafarruju hammin waqti sabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa adab mutum zai samu ladubba domin zaka je kasar da ba taka ba musamman inda ba launin ka ba a rinka dubin launin ka in kai bakin mutum ne a ce ma dibi launin ka baki ne wani ya shafa kai ce a wai fenti ne aka shafa ma ko menene ya kake kaga wannan duk zaka ɗauki sanin yadda duniya take ciki ko a zo a ɗibi ƙasa a ci ma sonsona ka jiya ko shinshina in ji kanawa wannan ba ƙasar ku bace wa ilmun wa adabun kuma zaka haɗu da mutane na gari kuma zaka haɗu da mutane da ba na gari ba wa suhbatu majidin kuma zaka yi abokantaka da mutum na gari idan misali yanzu mutumin da zaka ga dan ƙasar ku na buksan juna babu wani abu wanda ya haɗa ku to daga lokacin da za ku yi balaguro cikin jirgi ko mota sai kaga abutakku ta kullu sannan kuma idan kun je wani kun zauna wanda babu alaka ta uwa ko ta uba zaka iske kuma yanzu alaka ku ta yi karfi a can wanda zai sa in kun dawo gida kuma alakan nan ta ci gaba to kaga wannan wa sahbatu majidin kenan zaka yi abotaka da mutane na gari lokacin da kai yi balago Imam Shafi'i yana da wasu bayanai kuma da yakan al-ghurba da yake cewa ma fil muqami li dhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'i al-awtani waqtaribi سافر تجد عوضا أم من تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طابا أو رواية إن سال طابا وإن لم يجري لم يطب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب فإن تغرب والترب كالترب ملغا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب يتي ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة أتكن سيا ووري قدا شيني مقام ما في المقام لذي عقل قمتمن ديكي دا حنكلي wazi adabin ga mutumin da ke da wato ladabi min rahatin akwai hutu ganin ka zauna wuri dai ba hutu bane fada'il awtani ka bar garinka waqtaribi kace kai balaguro mi a hikima yace safir kai balaguro tajid iwadan amman tufariquhu zaka samu madadin wanda ka bari wansab imam shafi yace ka wahala fa inna lazizal aishi fi nasbi domin dadin rayuwa yana cikin wahala shine nasab wahala la yamassuhum fiha nasabun inji Allah wa ma hum minha bimukhrajin dan aljanna ba za su samu wahala a cikin ta ba Allah ya sanya mu daga cikin su yace to bari in baka wasu kuma hujja inni ra'aytu wuquf al-ma'a yufsiduhu naga cewa ruwa in sun tsaya ko tsayawar ruwa tana bata su saboda sai kaga ruwa za su yi najasa idan ya zama sun tsaya wuri guda yasa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im ko fil ma'i rakid a riwayoyi daban-daban cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ruwa in sun tsaya yufsiduhu za su baci wai abinda imam shafi yake so yace hankalinka kai dan adam yana gurbata ya lalace in ka tsaya wuri daya inni ra'aytu wuqufal ma'a yufsiduhu in saha taba ko kuma wata riwaya in sala taba in an ce in saha in ruwan yayi gudu saha yasihu shine yayi tafiya fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin ko ko in sala shi ma dai in yayi gudu sala yasiru an gane ko anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayru zabadar rabiya in sala taba in ruwa yayi gudu zai tsarkaka zai yi da'i wa in lam yajri lam yutiqi in ko bai gudu to ba zai yi kyau ba shi yasa sai ka iske ruwa sun yi rajasa yake cewa wal usdu laula wash shamsu law waqafat fil fulki da'imatan da rana ta tsaya wuri guda tak lamallaha nasu da mutane sun kosa da ita sun gaji da ita min urubin wa min ajami da larabawa da waɗanda ba larabawan ba yake cewa saboda ganinta ta tsaya gajiya za a yi da ita yace wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat zaki in ba dan da yake tafiya ba cikin daji da ba zai samu namu abincin da zai ci ba wasamu laula firaqul qausi lam yusibi da dai kibiya bata fita daga bakanta ba da bata je ta samu abin da za ta kashe ba an gane ko yace to wa turbi والتبر كالترب ملغا في أماكنه التبر شيني واتو زينا زيناريا كو زيناريا سيناك ما الترب أو أنا تيوا الذهب زيناريا ina fata an fahimci ita ko alfibba wani lokaci ana ce mata alwaraku da fatha ba alwarku ba in an ce alwarakatu takarda alwaraku kuma ana nufin alfidda kaka ta cikin littafin kyau a ce ma zakatul warak ka ce zakat takardu ba takardu a kirki ba a karamka Allah Allah ya kyauta yace to watibru shi zinari ka turbi kamar ƙasa ce mulkan fi amakinihi wanda an ka jefar a wurinsa wai abin da yake son ya ce wal'udu fi ardihi nau'un min al-hatabi shi ko turare a kasar da ake yin shi nau'i ne daga cikin nau'uka na itace wai ma'ana idan mutum yana cikin inda yake wurin da yake da yan uwa to sai ya zamanto bai da wata kima ba a san kimar sa ba idan kana cikin iyallanka ko da yaushe ba za su sani kana da muhimmanci ba sai ka dan daga ka dan to sai a gane muhimmancin ka a rayuwa takardar ruwa takardar wuta gishiri magi da an rasa wani abu za a gane a ashe kana da kima amma lokacin da kake nan ba a gane to shi yasa ita zinariya sai inda take wani nau'i ne daga cikin abubuwa kamar inda take cikin ƙasa ita ma wani abu ne wanda ba kima gare shi ba tunda bai fito ba sannan shi turare a ƙasar da ake noma shi ba wata kima gare shi ba matsayin icce ne mai fitowa kamar yadda itace suke fitowa yace to fa in tagharraba hadha azza matlabuhu tagharraba hadha idan zinariyar da shi iccen sun ka wuyata ba a ganin su suka yi balaguro ma'ana suka je inda babu su to azza matlabuhu ne masu sai ya wuya wa in tagharraba zaka in ko wancan ya wuyata azza ka zahabi shi kanshi wannan iccen in yayi wuya sai kaga yayi kima kamar zinariya ana biyar ana neman sa a saye shi da kuɗi masu tsada to wannan dai fawaid ne da Imam Shafi'i ya kawo da kuma malamai sun yi bayanin su akwai abubuwa da dama musamman malaman hadisi da sun kasa abin da ake cewa ar-rihla fi talab al-ilm da abin da ya kama da haka wannan na dan tsakaro mana ne kaɗan daga ciki to fiqh al-ghurba in nuktan mu ta karshe akan shimfidar da zamu yi kafin mu shiga cikin mawdu'in mu a yau shine fiqh al-ghurba a yanzu zamu ga cewa mutane suna yawan intiqali daga wani wuri zuwa wani wuri to amma mu muna da mutanen da suke tashi su je turai musamman da kasashen turawa da kuma kasashen fararen mutane kuma mutanen mu suna tashi su shi to amma yaya mu'amalar take shine kamata abin da kamata mu fahimta yanzu kaga bakaken mu da suka je suka yi hijira suka je Jamaica suka je America Latin America suka je kuma USA sun zauna a can ya suka rayu tsawon shekara ɗari hudu da baki ya fara zuwa a ƙasar yankin Amerika. farare da suka je tun daga shugabansu na farko Christophe Colomb Colomb a 1492 yaya rayuwarsu ta kasance sun iske waɗansu mutane da ake cima koboyi koboyi kin nan ba koboyi ba ne saboda an faransai ne ake cewa koboyi sunansu cowboy cow abinda ake nufi cow shi ita ce saniya boy ana nufin mutum ko matashi kenan mutumin saniya mutane ne da aka sani da kiyo shi yasa ake yin film sai a ce koboy in muka duba kuma mutane da suke yin hijira turawa sun yi hijira na ingila sun je sun zauna a australia turawa na ingila sun je sun yi hijira sun zauna a america turawa na abin nan kasar ingila sun je sun yi hijira sun zauna a south africa turawa na kasar ingila sun je sun zauna a kasar zimbabwe kuma yanzu waɗansu su har sun zai 'yan ƙasa cikakki da gumammi da shugabanci da komai to amma yanzu mu bukakenmu da suke hijira sai aka kasa su kashi biyu su idan bakon su ya zo a nan zai samu muhimmanci fiye da ɗan ƙasa zai samu daraja zai zo abinda zai kawo shi neman arziki zai zo abinda zai kawo shi neman yada addininsa zai zo abinda zai kawo shi ya yi investment ya zauna cikin natsuwa jin daɗi amma mu yanzu idan aka duba mu bakonmu in ya je can to za a kasa su kashi biyu masu ilmi ilmi cikakken ilmi annabihin sai a mayar da su a basu nationality ko nationality takardar zaman ɗan ƙasa ko kuma a riƙe su su ci gaba da aiki har su mutu a can idan suka je investissement dama ba za a bari ka shiga kasashen su ba sai kana da account da kuɗaɗe masu yawa wannan abu ne da ke sananne duk wanda ke zuwa can ya sani za a yi maka tambayoyi mi zai kai ka wa zai baka damar ka je mi za ka je yi amma alhali waɗannan mu kasashen mu ba za a yi irin waɗannan tambayoyin ba daga ciki sojojin su sun shigo kasashen mu sun karkashe mutane waɗannan su ba a san meye dalilin da yasa suka zuba bakuntar da ta kawo su ta sharhici sojojin Afirka da aka ɗauka suka je suka yi yaƙi kenan ɗan Afirka idan zai je ya taimaki turai ya kai turai ci gaba ana maraba da shi amma sauran 'yan afirka idan za su je sai a ce ba su da izinin su shiga kasashen afirka za a wulakantar da su kuma su je su yi aiki kuma su biya patanti su biya jangali su biya komai na ƙasa ƙasar tana amfanuwa da su yanzu in muka duba lokacin da za su ce maka bako ba za su kallon kai bako ba ne idan akwai abubuwa guda biyu na farko idan ka je saboda ka ba da rayuwarka saboda turawa to nan ba za a ce maka kai ba ko bane lokacin da itilar ya mai kasar france munan an zaka an kwashi mutanen mu an je da su sun yi yaki wannan lokaci an siyan kumbatan ba a ce musu baki ba sun je sun hallakar da rayukansu sun yantar da wasu kasashe amma su alhali a ci gaba da bautar da su shi yasa abdullahi wadda da ya je france ina sauraron doci da wata shekara ake cewa dole a sa cikin karatun france tarihin afirka da suka bada rayukansu har faransa ta samu yancin da suke na suna jin daɗi a yanzu abu ne wanda yake wajibi to amma lokacin nan ba a ce mana baki ba saboda an je ne a kwashe mu mu je mu yaki mu kori sojojin islam kana fahimta ta kaga fiqhul gurba kenan ya kamata mu fahimci wannan da kyau abu na biyu har yanzu ba mu ji wani kwararren dokta ba ko wani babban mai kuɗi irin su dangote in sun je turai an ci musu baki saboda arziki ne za su kai to kenan kaga fiqhul gurba me yasa in ka ji sun ce ba sa son wannan saboda su abin da suke so wato tunanin bature abu biyu ne in ka ji ya ce maka kai nashi ne ko ko yana kauraka to abubuwa ne guda biyu imma dai na farko ya shiga cikin matsalar da babu wanda zai iya fitar da shi sai Allah sannan kai kamar yadda ta faru cikin yakin da aka dauki yan Afirka shi yasa aka ce muna yan uwa muke da baki da fari duka ɗaya ne babu matsala saboda za a je ne a mutu okay ko kuma maslaha wancan lokacin yin akwai maslaha ka je da kuɗi za ka yi investment ba ruwan su wannan lokaci da kai baki ne ba ruwan su da kana jin yaren su ko baka jin yaren su ko ko ka je ka mutu wannan lokacin kai dan gosu ne to yana da kyau 'yan afirka su dawo su yi tunani su san abin da suke yi kuma a san yadda za a tattauna kan irin waɗannan matsaloli muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya muna mai kyau to wannan shimfiɗa ce da na yi kan wannan maudu'i insha Allah ta'ala yanzu kuma za mu shiga cikin maudu'in mu na at-tahwil kalima ta at-tahwil da ta'un ko mu ce takuri da haƙarami da waw da lam tahwil kalima ce wadda ta zo cikin alkur'ani ta zo cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin yaren larabci akwai hawwala sannan kuma cikin yaren larabci akwai hawwala ko hala bari mu ce hala akwai kuma hala akwai kuma hala akwai mai haƙarami akwai mai haƙarami mai ruwa akwai mai hababba dukkan shi wannan karatu ne shimfiɗa ce in an ka ce hala da larabci da haƙarami ana iya cewa hala ya hulu shi ne sun ka ce na farko idan hala alaihi alhaulu idan shekara ta gewayo ko kuma hala ya hulu shi ne idan ta gayyara idan abu ya canza shi yasa ake cewa halatil ahwal sannan kuma ana cewa hala wani lokaci ana nufin hajaza bai da shai'aini hala ya hulu hailulatan idan abu ya shiga tsakankanin abubuwa kina wannan kalima tana iya ɗaukar tashin farko ma'anoni guda uku idan aka tashi juyar da ita a yi mata ta'addi a ƙara mata harafi to shine ake ƙara alhamza ko a ƙara shadda a ce ahwala in an ce ahwala shine abu ya canza abu ko kuma hawwala ya canza shi akwai ma'anar ƙarfi a ciki anan ahwal da larabci shine hararagarki ko mai kallon gora shine ahwal alhalu kuma shine halin da muke ciki to yuzakkar wa yu'annas ana cewa taghayyarat alhal ko taghayyara alhal duk abin da kai yayi ko ko alhalatu shi muannas ne jam'in shekara alhawlu ahwal jam'in hali kuma shi ma ahwal kenan siyaki ne da mun ta maka su wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini hala ya shi ko hala ya hilu ta jamma ma'u fil wadi ruwa sun haɗu a cikin wato alwadi godabi to kuma muna da hala ya hulu to shi ko hala da haƙarami ya hulu hala alal iyal ma'ana ya ɗauki nauyin iyalinsa shi kuma hala wani lokaci ya hulu sara za a yana da ƴan uwa dangi ɗan dangi abin da ake ma ɗan dangi da hausa shi yasa suke cewa mu'amman wa mukhwal mu'am mai iwa dangi na dangin uba daga ammu ne wa mukhwal kuma mai dangi na wajen uwa dan dangi ne kinan ta fuska guda biyu kuma suna cewa mu'im wasu daga cikin larabawa mukhwil saboda an ce mu'am an yi masa kamar Allah da ya masa gata ko kuma mu'im saboda dan adam akwai mai son sada zumunci sai ka kuma ta hanyar wanda zai samu almuhimu dai suna amfani da wannan to kuma hala yahudu da hababba shine ya ji tsoro in ka ce hala khafa da haba da hala da haba ba shine ya ji tsoro idza khafa to kuma wani lokaci muta'addina halatil mar'atu ar-rajula bi jamaliha mace ta kidima wani namiji da kyawun da Allah ya bata to in an ka ce hawwalahu ya canza shi in an ka ce hawwalahu ya bashi abu shi yasa al-khawalu ita ce kyauta ko ko al-khawalu mutumin da ke hidima ke taimaka maka alkhawalu mutum biyu masu taimaka ma alkhawalu mutanen da ke taimaka maka in an ce hawwalahu ya bashi tsoro shi yasa sai ka fahimci bambanci tsakankanin su hawwala ya bashi Allah ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum hawwala ya canza abu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila canji musanyawa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ba su bukatar canji domin daɗin aljanna ƙarshe na top babu yadda za a yi a samu wani daɗi bayan shi balle haka ne wani abu to tunda mun samu waɗannan dai ma'anonin da loha ina ganin muna iya mu bar su haka na saboda mu shiga cikin mawdu'in mu ya zo a cikin hadisi na Abdullahi bin Zaid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sallar istisqa'i hawwala rida'ahu shine hawwala ya juya shi so akwai magana mai yawa wadansu malamai suka ce ya maida wato gefen dama akan hagu gefen hagu akan dama an gane ko wadansu suka ce a'a ya juyar da sama ta koma kasa kasa ta koma sama rida'ahu kamar wannan abin da suke sawa kamar mai kama da zani ko bargo to wadansu malamai suka ce a'a ya juya shi ne ciki ta koma waje ta koma ciki to duk da yake dai abinda malamai suka fi tafiya akan shine ya dauki gefen dama ya da shi na hagu na hagu ya da shi dama dan kada ya fadi wadansu malamai suka ce a'a ya juya shi saboda Allah ya juya halin da rayuwa take ciki to waɗannan maganganu ne na malamai amma shi dai ne wannan abinda aka fi dauka kenan kalma ce da ta zo cikin alqur'ani ta zo kuma cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam okay to at-tahwil kalima ce wadda tana nufin canji mai haƙar midin wadda zamu bayani kanta musanyawa sai malamai suka ce shi tahwil yana da nau'uka daban-daban na farko akwai alhissi alma'nawi shine a canza wani abu da wani abu wanda ana gani da wanda ba a gani yanzu kaga mutumin da ya canza rigarsa ai ana ganin ya canza to amma mutumin da zai canza aqidarsa sai dai a aikace aga ya canza amma aqida ba abu ce wanda ake gani wanda ya musanya wata da wata sannan akwai at-tahwil as-salih canji nagari akwai at-tahwil al-fasil akwai mummuna wanne ne tahwil as-salih wanne ne al-fasil sai suka ce abinda at-tahwil as-salih shine min al-aswa ila sayyi mutumin da yake akan mafi mummunan abu sai ya kuma zuwa ga mummuna kaga an samu canji daga mafi muni zuwa ga mai muni sannan wa min al-sayyi ila al-hasan daga mummuna ya kuma zuwa ga mai kyau wa min al-hasani ila al-ahsan daga mafi muni daga mafi daga mai kyau ya kuma mafi kyau to shi ko as-sayyi as-suhada mutumin da yake akan mafi kyau ya dawo zuwa mai kyau mutumin da yake akan mai kyau ya kuma zuwa ga mummuna mutumin da yake akan mummuna ya kuma mafi muni wal iyadu billah to tanan nan shedan yake amfani da mutane idan shedan ya ganka kana akan mai kyau mafi kyau to abin da ke so ka dawo ga mai kyau cikin kokarin ibada ba zai batar da kai lokaci guda ba idan yaga kana akan mai kyau sai dawo da kai zuwa ga mummuna shi kawo ka zuwa ga makruhi shi kawo ka zuwa ga barin nafila har ya kai ka zuwa ga garin farilla daga nan har ya kai ka ka kafirci to shi yasa mai imani kullun abin da yake tunani in shi na akan wani abun da yake mafi muni to ya kokari alal akalla ya koma zuwa ga mai muni menene mai muni mutumin da bai sallar farilla bai nafila to yayi kokari yayi farilla kaga kenan yanzu ya fito daga mafi muni ya dawo zuwa ga mai muni sannan ya hada da nafila daga nan sai ya hada da wato hali na gari daga nan kuma sai ya kara zuwa ga kyautatawa shine at-tahwil to sai malamai suke cewa tahwil yana shiga cikin abubuwa da dama na farko akwai tahwil fil aqida na biyu akwai at-tahwil fil qadaya na uku akwai at-tahwil fil idara an gane ko waɗanda su ne tahwil waɗanda kuwa takhassus ko fil takhassusat at-tahwil fil aqida mutum ya canza akidarsa musulmi yana musulmi yana ikoma kafiri kafiri yana ikoma musulmi tahwil ne cikin littattafan sira ana ba da labarin wani daga cikin sahabbai da suka yi hijira suka je can kasar habasha ta nassa sai ya koma kirista ya ɗauki addinin kiristanci ba za mu ce mai sahabi ba ne a lokacin da ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi ne amma bayan ya canza aqida shi kenan amma su sahabban da suka tabbata Allah ce radiyallahu anhu wadannan ba za mu sa su daga ciki ba sabanin mu da in shi'a kenan tahwil fil aqida to shi yasa duk bala'in da za a yi kai kokari ka da aqida ka samu tangarda sannan akwai at-tahwil fil qadaya to shi ko wannan at-tala'ub bil uqul abin da ake cewa tahwilul qadaya shine abin da ake amfani da shi yanzu don wasa da hankulan mutane a maida wata qadiyya ta kuma wata qadiyya bari zan bada misalai yanzu in ka duba kasashen larabawa qadiyya ta filastin qadiyya ce ta ta musulmai domin mi domin filastin masallacin kudus ba na larabawa bane amma yanzu duk taron da ake ce a ce qadiyyar filistiniyya al-arabiyya kaga hawwalu al-qadiyya ad-diniyya ila qadiyya arabiyya unsuriyya wallahi tallahi usaymin yace in dai haka za a je har duniya ta ba za a ci nasara ba domin bi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cikin hadisin sahih muslim Abu Huraira cewa za a yi yaki tsakanin musulmi da yahudawa har ba yahudi ya labe bayan wani dutsi ko wani abin nan wani icci sai dutsen ya magana ko itaciyar ta ce ya muslim ta hal kaga bai ce ya arabi ba ka gane wannan ko to kaga yana da kyau ka gane wannan tahwili kin tahwili ne na qatiyya an juyar da shi zuwa ga wani abu haka daga cikin irin wannan shine zaka iske tahwil al-qadaya siyasiyya ila diniyya za a maida qadiyya ta politik zuwa ta addini yanzu misali sai ka iske wata kasa daga cikin kasashen larabawa wani ya je ya yi karatu a can ko ku ta kulla alaka da wata kasa to abinda suke da rikici na siyasa su wanda bai shafi waɗansu kasashe ba sai a mayar da shi kamar addini ba a tun rikicin da ya shafi wata ƙasa ne ta larabawa ba ya shafi mu in siyasa su ce bai shafi addini ba mu ba mu da alaƙa da shi kana fahimta ta to sai ka iske wani yaki ya yi karatu can ya ɗauko waɗansu problem na politik na waɗannan ƙasashen ya zo yana son ya jingina mu da su a cikin ƙasashen mu in zancen addini ne addini na duniya ne an fahimce ni to bai yiwa a mai shi yasa kullun idan ka duba in laraba za su yi mu'amala da bakaken mutane sai su mai da qadiyya ta addini in suna cikin matsala amma lokacin da suke cikin sauki to qadayan sai su koma kasashen turawa akwai tahwil al-qadaya shakhsiyya ila qadaya jama'iyya mutane waɗanda adda wayo suna mai da qadiyya tasu ta al'umma kafin cin amma qadiyya al'umma sai su watsar da ita wanda shine babban matsalar mu a yau duniya yanzu wani in yana da matsala to duk duniya kuwa dan gunshi amma shi lokacin da matsala ta shafi duniya gaba da in za ta kone in dai abin bai kai gare shi ba to matsala ba ta shafe shi ya to wannan mummunan tahwil kenan shi yasa kake ganin da an ce a kira jama'a to al'amari ne wanda ya baci kamar yadda da Bahaushe ke cewa dan kaza in ka samu ki dangi duk lokacin da ya shiga cikin matsala to kowa dan gunshi amma duk lokacin da bai cikin matsala to bai da dan uwa sai kanshi sai nashi wannan tahwil ne shi ma yana daga cikin tahwil kuma yana daga cikin tahwil musamman kungiyoyi na addini da suke aiki yanzu kungiya tana gaba da wata kungiya musamman kungiyoyi na sunna misali to aqida guda ce to saboda wani bai shiri da wani to sai yake son duk mutumin da yake kyama kai ma kamar yadda shi makiyinka Allah ya ce ai haka ya za ka yi kasa in yi gaba da mai imani kai nike bauta ma ko Allah da halice ni kana fahimta ta kaga an mai da qadiyya ta kungiya ta kuma qadiyya ta addini alhali wanda rikicin ka ne da kai da wani ko gaba ka kai da kai da wani ba mazancin kungiya ba bai dace a ce ni zan yi gaba da shi ba ban san dalili ba tana yawan wannan al'amari wanda ya shafe ku tsankarin ku ko ka zalunce shi ko ya zalunce ka amma bai yiwuwa ka ce kai duk wanda kake gaba da shi kamar dan siyasa duk wanda yake gaba da shi son yake kai gaba da shi in ka tambaye shi to ai musulmi zai ce maka a'a ba ba mu shiri da shi kawai kan kai baka shiri da mutum shi kenan sai zan maki na shi ne wannan hujja to ina mace kuma addini wannan yana daga cikin abin da mutane ba sa tunani shi yasa da yawan mutane sai su afka suna gaba da gaban wani wannan babban wata ce a duniya kenan yanzu in mutumin kace masoyin ka ne masoyi ne in kace makin ka ne makina ne to daga ina kuma daga ciki saboda lokacin mu bai da yawa sai tahwilul idara shine kamar yadda ake juyar da administration ƙasa in an ce ƙasa ta kowa ce to yanzu da yawa daga ciki kabilar da suke da karfi a wata ƙasa kaga problem kin Cote d'Ivoire ana san wata matsalolin da ya samu da shi da waɗancan an ce dan Burkina ne wane ne kaga yaki yakin da aka yi da wani abu saboda a ce ba dan ƙasa bane da waɗansu abubuwa da ake tayarwa to yanzu misali kana fahimta ta Abdullahi Wad lokacin da mulki ya kubce mishi da aka kama dan shi sai ce ai yaki cikin Senegal wannan kuskure ne akwai tsuwa kuma gashi babban intellectual mai tunani wanda za a ce shanar doktora sun kai biyar ya za a yi saboda ɗanka ka mai da fadiyya kamar ta shafi ƙasa gaba ɗaya amma lokacin da ɗanka yake jin daɗi ba ka yaƙi cikin ƙasa ba kiran kai ɗanka na yadda ka da kanka da matarka su sauran mutane su ba mutane bane su dabbobi ne zamanin na suke in bala'i ya taso ma su zo su kashe shikenan kuma sun kare aiki Allah ya halicci su ranar saboda kawai su biya maka naka bukatoci wani irin tunani ne Afirka suke yi ya kamata mutum bai kawo da mu to zaka iske kabilar da suke da karfi sai ta maida administration ta koma tata wanda mun taba cikin wannan karatu da mun kai nazarcin asafir mun kawo irin wannan qadiyya ko ko in aka maida mutum aka bashi wata ma'aikata sai ya maida wannan ma'aikatar ta yan gidansu ce da ta kabilar sa ko in aka ba mutum ma'aikata sai ya maida su ta yan fatin su wanda yana da cikin sabubban da suka sa Afirka take ci gaba a'a wuri na siyasa an zaɓe ka a matsayin post politic ka tai can ko arkin ka amma abin wanda ya shafi aiki to a nemo wanda ya iya ko aljani ne zai zama ya yi aiki in shi ya iya shi ne zai yadda ka san baka barin likita wanda bai karatu likitanci bai ya taba ka to kaka yi ganganci ka aza wani a wurin da bai cancanta bai halaka al'umma to wannan tahwilul idara ne sai tahwilul takhassusat shi ko wanga matsaloli ne yanzu Afirka saboda muna neman abinci abinda ake so dai a kai wanda zai toshe wuri ya iya bai iya ba uwa dai uwa dai musamman zan tattauna akan yan uwana masu école privée zaka isa mutum ya bude école privée to yanzu yana da wani dan uwa matsalar su suna da professeur de maths kuma babu professeur na maths an gane ku to yanzu kuma ga wani dan uwan shi shi français yayi literature kuma babu kuɗin kosai buru da kake da sai a ce to a kai shi can shi ɗan rinka dagwalgwala musu da yi sabon abin da zai can buru da kake da kaga wannan tahwilin takhasusat ne a ɗauki mutumin da bai yi ilimi kan wani matsayi ba a kai shi kaga babu inda zai iya ka ɗauki malami ka kai shi garaji min malami zai yi malami ka ɗauki malami ka bashi allura ka ce shi ba zai iya ba ko a ilimi ko wani akwai speciality to wannan tahwilin takhasusat yana daga cikin abubuwa waɗanda suke a nan dai Afirka suke kawo muna matsaloli da dama kuma su suka hana mu da cigaba saboda wanda duk bai iya aiki ba ko shekara dubu zai yi a wuri sai dai ya rinka samun biya ya ci abinci amma kasar tana nan wuri ɗaya ba za ta ci gaba ba wannan ka'ida ce yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun hankalta musu saboda mu dawo mu yi karatun tana su ina fata an fahimci to bayan wannan sai mu zuwa ga abin nan tahwil al-hadarat akwai da ake yi a canza al'umma a canza mutane to shine sai aka dauki abubuwa guda uku in ana son a juya al-qibla ta al'umma shine suke cewa tahwil al-hadara bayan wannan in ana son tahwil al-ajyal a canza matasan da za su su koma waɗansu ta wacce waɗanne hanyoyi za a bi an gane ko akwai kuma tahwil na al'aqaid ya za a yi musulmi a canza musu akida ko wata akida a canza ta waɗanda matakai ne da ake ɗauka suke cewa idan kana son ka canza wata hazara to ka ɗauki mataki guda uku an gane ko uhdimi al-usra al-usra ita ce fami to ka wargazar da ita ya za ka wargazar da fami ya zamanto da uwa da uba babu mai lokacin ‘ya'yansa. Daga daga nan an samu gigitacin yara. Na biyu, mi za ka yi? Nahil qiyadata an mahamiha wa kalli sha'anaha. Ka sa shugaba ya zama bai tunanin al'ummarsa. Saboda kayan kwaɗai da za a bashi. kuma ka sa magoya bayansa ko al'ummarsa ta daina ganin kimarsa kaga babu zance ci gaba domin babu umarni babu da'a na uku kallin min sha'anil mu'allim ka sa mai karantarwa zaman to bai da kima da malamin boko da wanga mai karatun qur'ani duk ziyu an ka dake su su ko su ne za su baka ilimi to babu ilimi babu jagoranci babu tarbiyya a gida kaga za a yi tahwilin wannan ci gaba civilization kin ta koma warkasar al'umma na biyu sai tahwil al'ada idan ana son a samu iko tahwil ajiyal a samu iko akan matasa shi ba akwai matakai da ake dauka lokacin da turawa suka zo a kasar a kasashen mu suka mallaki kasashen mu sun yi remarkin wasu matsaloli bayan sun kare mamayar duniya musamman faransa da ingila sun zauna suka gano cewa akwai wata matsala babu inda suka yi cikaru da matsala irin kasashen da akwai musulmi ko ina yanzu in ka duba an yi lare da su irin su gabon irin su ina sai ka iske yanzu irin kudu a Najeriya har wanda bai je makaranta ba yana yin turanci amma nan dan arewa ko ma dokta ne sai ga bai dauki turanci wani abu ba to sai suka tsaya su yi tunanin yaya ina ne wannan matsalar ta samu asali kuma ya za a yi a kawo canji a cikin wannan matsalar sai suka ce to matsalar mutum uku ne mutum na farko su ne iyaye mutum na biyu su ne jagorin da muka iske suna mulki mutum na uku su ne malamai to ya za a yi da su sai aka ce na farko su malamai a fara da su iyaye suka ce idan za ku so ku yi maganin su ku kalli menene suka dogara da shi a rayuwa sai suka gano dan afirka ya dogara ne akan noma sai suka ce to lokacin vacants ya zama to lokacin da ake ruwa ne saboda in dai lokacin noman abinci za a yi lakwal wallahi ba a yi ko yanzu mushannin kawai sun sani da an yi ruwa in baka saki yara ba wallahi ƙwayan suna zuwa su sake su suka ce abu na biyu wanda adda kwanya mai kyau to a yi kokari in lokacin noman ya kama baban shi na sun ya karbe shi a bashi kuɗin noma haka ake tafiya haka ake tafiya har suka samu lakwal ta yi stabilize yau gona ake sai so a bai kuɗin lakwal baturi ya ce mu biyan bukatar shi sai suka ce na biyu shugabanni jagorori waɗanga waɗanda suke na gargajiya ne suka ce to waɗannan abi hanyoyi guda biyu zo da su ku je ku ce su kawo ƴaƴansu in suka kiya suka kawo waɗanda ke kusa da su duk ɗaya ne shi yasa lokacin da aka zo ga sarakai su bada ƴaƴansu su je su yi lakol sai suka bada ɗiyan bayi ko da aka ce ma ɗiyan bayi sun zan deji sun zan komandan sai suka koma ma yanzu sun fi son waɗannan da ƴaƴansu don sun ga ƴaƴansu sun ci baya daga baya sai suka watsa ƴaƴansu suka ce ba ku bane yanzu kaga ƴaƴansu sun karanta turanci yanzu su ma sun zama to suna ganin iyayensu ƙauyawa ne kaga an kare da su na biyu aka ce kuna da rabo muna da rabo ba a karɓe musu mulkin gaba ɗaya ba dan revolution ba za ta kare ba tashi hankali ba zai kare ba an ce a'a sarki yana dashi shi ba wuce da rashi amma ku ne kasa gwamna yana da izinin ya canza sarki kaga kenan har yanzu kenan wane ne babban wani su ne wannan ta so ta kare na uku ku kai inda canza sarkin yadda kuka rama kuke yi wanda kuke so kuke azawa har sai ya kai inda yanzu wanda suka ga dama su suke azawa kenan kaga bai da ta cewa irin ta da shi wancan mutane ne suka aza shi an san darajar shi an san yayi yaki an san jagora ne yanzu ko wanda ake kawowa tana yawa wanda bai da alaka ne da al'umma bai san al'umma ba kaga an wargazar da wannan jagorancin an ba cikin ruwan sanyi na uku sai malamai suka ce to su ko hanyar da za a bi da su hanya ce guda biyu na farko a yi kokari duk yadda za a yi a mayar da malam ko ya zama to karkashin bariki ya rinka zuwa yana aiki bariki kaga daga nan an gane yaron turawa ne baki ba ko ko a maida shi karkashin masarauta ya zama to dan fada ne bai da ta cewa na biyu shine a yi duk yadda za a yi malamai kas su samu abincin da za su ci kaga da gonan malam nomi ta akai malam bai noma bai cira haki bai maimai malam bai da aiki sai karantar da 'ya'yan al'umma ragon kwarai sai malam kwai na kwarai sai malam hatta da mace sai a ba malam yar sadaka to yanzu kuma ina sai zaman to malam tuwo yayi wuya sai kaji an ce wai ina mallan sai a ce ai ya kai kotun sai a ce wa gaya mai sai zaman to waɗanda su karantar da mutane addini sun shiga cikin tsananin da ba za su iya rayuwa ba idan kaga su waɗannan an yi eliminin su ko an yi disqualifiyan su cikin al'umma to shine tahwilul ajiyar kinan yanzu sarauta ta zan ba ta da kima mallamta ta kasance ba ta da kima iyaye sun san ba su da kima an ce kauyawa ne shekara hamsin sun mutu an canza sarauta an canza mallamtar mallamtar ta koma ta zamani shi nan matasan da za a samu yaran turawa ne shi ne abin da sun ka shirya amma fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu yau da yawa daga cikin sarakai sun san addini suna kishin addini yau yan boko suna kishin addini boko yanzu il addini da akwai a boko yana bada tsoro yanzu kuma ma'aikatu addini yana bada tsoro shine yanzu ake tunanin ta hanyar da kuma za a sake zuwa na uku sai tahwilul aqaid wa afkarul muslimin an yi tunanin yadda za a canza tunanin musulmi a alif da ɗari takwas da sha takwas a mil 1818 aka yi taro a ƙasar ingila ya za a yi a ragargazar da musulunci da musulmai to sai suka ji suka bada waɗansu bayanai masu yawa kowa ya kawo shi tunani to akwai wani babban expert daga cikinsu to yake ba su labari ya ce musu duk bayanan da kun ka bayar ba na yi banza da su ba za ku ci nasara ba ya ce na rantsi da Allah imanin da ya yi can ma'ana maganar da ya yi mai muhimmanci ina gaya muku in kunka yake addinin musulunci da sunan musulunci wallahi hatta da dan kwaya dan kwaya musulmi wallahi sai ya yake ku duk abin da zai zuma sunan musuluncin nan ku kauce mai ku bar cewa islam paske da kun ce islam har wanda bai sallah ya shiga ciki amma ku bi hanyoyin da za ku tsarwakar da musulunci ka san ana cewa ruwa tsararauka shine a ɗauki ruwan hura yanzu a zuba mata ruwa kaga za ta zama to ba hura ba ga tsanan ruwan hurhuri ga tsanan dai to ku yi yadda za ku yi musuluncin yana tare da su ku bar musuluncin tare da su amma ya zama to bai da wani muhimmanci to shi aka tambaye shi ya za a yi ya ce ku hanyoyi guda biyu hanya ta farko ya ce shi ne ƙarfin musulunci cikin abubuwa guda biyu yake aikin haji da kuma alƙur'ani ya ce to shi aikin haji da za ku yi ku samu iko a kansu shi ne ku ƙirƙiro visa a yi visa ba ka hita daga wata ƙasa sai wata ƙasa da sunan tsaro da sunan a san adadin mutanen da suka shiga sai a sa kota to zai zama to shugabanninsu suna ƙarƙashin mu kenan kota kenan muna za mu ba da damar in adadi yawa mu ce bai dace a ba da kasa sai zama to muke control saboda can ne musulmin duniya suke haduwa suna tattauna kan matsalolin duniya ko wani ya haɗu da wani ya faɗa masa matsaloli kowa ya ba wani shawara taro ne na duniya wanda babu irin shi a duniya sai dai in an haɗu kiyama abu na biyu ya ce alƙur'ani in kuka ce za ku rubuta musulmi da alƙur'ani za ku samu matsala sun haddace shi duk harafin da aka faɗa da an ce za a canza sun sani ya ce amma kuma yadda shi bai da kima a wajensu to sai suka faɗi matakan da za a bi aka fara na farko har zuwa yau shine ya ce ku buga alƙur'ani mine ne a buga alƙur'ani shine da alƙur'ani rubuce ke a hannun musulmi suke rubuta shi to yanzu sai suka ɗauki buga alƙur'ani sun yi wannan matakai tun da ba lokacin ba a mil 1918 su buga shi ba tarihi ya nuna a mil 1924 aka fara buga alkur'ani ƙasa alman ita ce ta fara buga alkur'ani na injin amma cikin shawarorin da aka bayar ne idan aka buga alkur'ani sai a yaɗa shi ga duniya in an yaɗa shi a duniya mutane suna ganin an yi kokari musulmi suna jin daɗi yace to amma abin da kuke son mu kai gare shi shine qur'ani ya zama to gashi nan cikin bibliotheque qur'ani cikin aljihu ka gane ko da qur'anin da aka rubuta a hannu an ce ayi rantsuwa da shi mutane ba su rantsuwa da shi alqur'ani da inda yake cikin daki ba mai zuwa ko dakin sama ake masa idan za a dauko shi daga cikin gahukka sai ka iska mutum sai yayi arwalla ya sa tuwahi hannun shi da makarkata yanzu ko sai ga mutum da qur'ani cikin aljihu da ya tashi kwana sai shi qur'ani bas kiran alqur'anin bai ya jefar da alqur'ani bai da muhimmanci gare shi yanzu yau akan qur'ani har ya koma mi har ya koma logician cikin salula mutum ya buɗa ya kallon fina-finan batsa in ya kare ya kallon film in ya kare sannan ya danna shi kallon qur'ani kenan qur'ani logician ne bai da wani muhimmanci bai jin kaman magana Allah ce ko wata kima take da ita wannan ba muna cewa babu amfani ba a musulmi ku sai da za ku amfani da wannan abubuwa to wannan shine tahwil na uqulul muslimin za a canza hankulan musulmi ga su da aikin haji bai da wani tasiri kuma aikin hajin ya koma kamar wanda ka san siestar ko wani abin nan me kike suna shakatawa ana zuwa wajen yin daɗi da kasuwanci duk da kasuwanci ya halatta amma yanzu karuwai can da suke zuwa su ji daɗin su masu sai da kokayen da masu sai da kwaya da ciwaciwa ta duniya can ne ake yin ta da mutum ya je da karuwar shi su je su yi harkokin su kaga abin bai da wata kima ma yanzu to wannan tahwil kinni lokaci yana matsowa kwarai kuma ba mu karasa maudu'i mu gudan akwai qadiyar ne so in yi magana akan ta tana yiwa insha Allah ta'ala sai sati wancan da karshe tun da zamu magana zamu yi bayani kan tahwil al-khilqa fil islam da tahwil al-qanun al-kauni da tahwil al-qur'an al-karim al-muhawalat fi tahwil al-qur'an al-karim waɗanda su ne a ganin da samu shiga waccan qadiyya insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mana rai sati na ƙarshe tun da ina ganin daga wancan sati za mu tsaye da karatu sai kuma bayan sallah ban bayan Allah ya kai mana na'am eh tahwilul khilqa shi mutum ya canza halittarsa akwai ɗaya daga cikin manyan manyan malaman fiqh na duniya a yanzu nan Muhammad bin al-Mukhtar Muhammad bin al-Mukhtar al-Shanqiti Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti yana da doktora da ya rubuta al-jirahat at-tibbiyya tahwilul khilqa da azami canza halittarsa canzawa kuma kala biyu ne canzawa da ake gani da ba a gani mace tana baka ko namiji yana baki ya koma fari wannan abu ne wanda ana gani ko ko kuma mutum ya kuma da muryarsa ko tafiyarsa irin ta mata ya dauki ɗabi'a da tunani irin na mata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Ibn Abbas yake cewa la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal Allah ya tsine ma mazajen da ke kwaikwayo ke koyin mata masu kamanceceniya da mata su mai da kansu kamar mata da mata da ke mai da su kamar maza wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari akwai kuma riwaya ta ibnu maja ibnu abbas ya rawaito ta akwai riwaya ta abu dawud kuma ibnu abbas ya rawaito ta sai dai riwaya ta abu dawud akwai at-taqdim wa at-ta'khir la'ana Allah la'ana lakin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda manzo ne ya tsine musu amma kuma da izinin Allah la'ana al-mutashabbihat min an-nisa bir rijal wal mutashabbihina min ar-rijal bin nisa fihi at-taqdim wa at-ta'khir yana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su biyu wani lokaci ya faɗi wannan lokaci ya faɗi wannan ko ku rawina ya qaddama ya akhara kasan dan qur'ani ne kashi zai zamu muna to kaga wannan abubuwa ne waɗanda an hana su amma yanzu kuma canza halitta abu ne wanda yake babu wata matsala ga mutane yanzu har alfahari ake yi da shi baki ya koma fari fari ya koma baki ko yanzu ma saboda turawa sun ci gaba har canza al'aurin ne akai akwai wata ƴan kwallo ta kasar Najeriya wadda ta sa aka canza mata al'aura ta maza ta mata aka mai mata da ta maza saboda tana ganin tana da karfi ta yi suna a duniya BBC suka faɗi wannan akwai wani kuma ɗan Amerika da yana namiji ɗan mai kuɗi ne yaga kai shi zaman shi namiji ya ishe shi ya sayi ji aka cire al'aurar shi ta namiji aka sanya mai ta mata aka bashi wannan abin da suke cewa hormone yadda abin shi yanzu ya koma mace yana nuna hakokin ya ce yana son ya taɓa tule dai ko ta yi jiya to wannan ɗabi'a ce wadda tana nan a duniya duk da yake akwai waɗansu malamai a cikin wajen faɗar Allah fala yughayyiru na khalqa Allah domin shi dan ya faɗi cewa sai ya umurci mutane su canza halittar Allah wani malami da yake cewa idan namiji yana fari mace tana baka ko mace tana fara namiji yana baki shi ba zai je halitta ba zai je daura auren su ba dan fala yughayyiru na khalqa Allah to wannan istihadi ne kuskure da ba komai ina fata an fahimce ni ba canza halittar Allah bane wanda aure Allah ya riga ya halitta da yan aure tsakanin namiji da mace kuma ko mai kisa wannan ba wani abu bane to sai taghyir alkhilqa sai kuma taghyir alquran alkarim so da dama ana son a canza alqur'ani lafazin alqur'ani ba su canzuwa Allah ya dauki alkawari la ya'tihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid duk wanda ce zai canza alqur'ani ga wuri ga mai doki ga fili ga mai doki duk ana fada bai yi da ka canza harafi abinda ma yafi bada mamaki waɗanda suka fi haddace alqur'ani ba larabawa bane baƙaƙi waɗanda ko larabcin ba su ji kaga ko littafi ko masu jin yare ba su haddace ba balle waɗanda ma suke jin yare sai ka iske balarabe mu mun zauna a Saudiya a Makka zaka iske balarabe ba shi bai da izu biyu a ka amma zaka iske bakin mutum dokin nan Niger da irin Nigeria ka iske mutum nan jahohi ya haddace alkur'ani in ka ce mai masmuk bai san me an masmuk ba a wata musabaka da ake yi a Libya wani ɗalibi da ya je musabaka alkur'ani to sai ya karanta wata aya to ana son ya maimaita sai malamin ya ce kul fata'ala Allahu al-maliku al-haq kenan kamar ka maimaita shine kul ka ce to ai aya fata'ala Allahu al-maliku al-haq na sai ya ce kul fata'ala Allahu al-maliku al-haq akai ta dariya saboda shi bai ba san kul abinda an kace ba ce Allahu akbar la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid karshe sai kuma a shine tahwilul qalul kauni shi yasa Allah ce falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila ba za ka samu ba ga sunnar Allah a samu wanda zai iya canza ta da yawa daga cikin mutane suna son su canza sunnar Allah kamar yan luwaɗi da namiji yake auren namiji mace ta aure mace kaga suna son su canza sunnar Allah ne da waɗanda suke son su canza alkur'ani da Allah ce ba za a iya canza shi ba da waɗanda suke son su canza ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya duk kafiran da ka sani a duniya sun yi kokari da dukiyarsu da mulkinsu da 'ya'yansu da ƙarfinsu da tunaninsu da wannan lokaci da muke ciki da jami'o'insu da teknolojikinsu su canza ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya shine tahrirul qanunul kauni suna son su canza yadda Allah ya aza duniya tun da kasar rana baka iya sa ta fito daga yamma ta faɗi gabas wata baka iya sa shi fito daga yamma faɗi gabas wannan muttafaqun alaihi ne to haka abinda Allah ya tabbatar duk duniya ba wanda ya sai canza shi addinin musulunci addini ne na Allah expertinka tunaninka kuɗinka investmentkinka technology ɗinka wane ne naka wallahi duk hayaniya ce in kana da rabon tuba ka tuba in baka da rabon tuba ka halaka so ina ganin dai wannan maudu'i mun samu abin da muka faɗa sati mai zuwa da izinin Allah za mu yi maudu'i na ƙarshe sai mu kawo nuktocin mu bi iznillahi ta'ala sai mu rufe sai shekara mai zuwa in Allah ya kai mu da iko in mun yi in mun yi na sati mai zuwa insha Allah sai mu rufe sai kuma in Allah ya saki ba mu iko abinda muka faɗa da mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure saboda karancin ilimi ko kuma hali irin na dan adam muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai ayi muna addu'a tun da lokaci ya kare mu alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya amfana da mu da abin da malai ya karanta da mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا إننا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين